بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa masu albarka barkanmu da warhaka barkanmu da sake haduwa da ku a cikin wannan silsila ta ahadisul akhlaq daga littafin Sheikh Dr. Abdulrazak ibn Abdul Muhsin Al-Badr Allah ubangiji ya saka mushi da alkhairi muna bibiyan wannan malami a inda yake tattauna mana game da huququl jar wato haƙoƙin makwabta ya kawo maganganu da hadisai da sharhohin malamai kala daban-daban za mu tashi a ci gaba da bayaninsa inda yake cewa وتجد في بعض ضعاف الدين من, لم من قد يختلس النظر إلى عورة جاره مستغلا نافذته أو نحوها والله سبحانه وتعالى مطلع عليه وعليم به وإن خفي أمره على جاره yace za ka samu wani wanda yake da wato mummunar zuciya wanda yake da rauni a cikin addininsa yana satan kallon iyalan makwabcinsa ta hanyar amfani da windo ko wani abu makamancin haka yana sata kallar wato iyalan makwabcinsa mata ko ‘ya'ya yace to wannan ya sani fa cewa Allah yana ganin sa ko da shi makwabcin bai gan shi wa nabi hurairah radiyallahu anhu qala qila nabi sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah inna fulanata taqumu al-laila wa tasumu an-nahara wa taf'alu wa tasaddaqu aka aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labarin cewa wance ta kasance mai sallar dare ce, mai yawaita azumi ce, tana aikata kaza da kaza, tana sadaka, tana kaza, tana kaza, wata uzi jira na habi lisaniha, amma kuma tana cutar da makwabtanta da halshenta. Faƙala Rasulullahi sallallahu Alaihi sallama sai annabi ya ce, La khaira fiha hiya min ahalin nar, ya ce wannan mata babu alkhairi tare da ita, lalle ‘yan wuta ce. قالوا سيسكتي وفلانة تسلي المكتوبة وتصدق بأثوار ولا تؤذي أحدا wancan kuma tana sallan farilla ne kadai sai kuma ta ɗanyi sadaka da ɗan abin da ya saura na ɗan sauran abincin gidanta amma kuma ba ta cutar da kowa faƙala rasulullahi sallallahu alaihi sallama sai manzo Allah ya ce hiya min ahlil janna lalle ita ya aljanna ce رواه البخاري في الأدب المفرد إمام البخاري افتدى أن حديثي أتكلم أدب المفرد فهذه المرأة وانا حديثي أتكلم أدب المفرد ألم حديثنا تريد قوم شاترة فهذه المرأة تقوم الليل وتصوم النهار ولها أعمال صالحة وتكثر من الصدقة إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها سبا لهم مثلا واغتيابا ونحو ذلك من أنواع أذى اللسان aka ba da labarin cewa wannan mata ta kasance fa tana sallah tana azumi tana qiyamul laili tana aikata ayyuka na gari tana yawaita sadaka da kaza da kaza da kaza amma kuma fa tana cutar da makwabtanta ta hanyar gulman su da zagin su tana amfani da halshenta tana cutar da mutane wannan ya ja mata mummunan makoma faqala nabi sallallahu alaihi wasallam la khaira fiha babu alheri tare da duk wannan abin da take yi hiya min ahlin nar Nabi sallallahu alaihi wasallam yace yar wuta ce fa hadha wa'idun shadidun liman kana bi hadha alwasfi yu'dhi jiranahu bi lisanihi wa idha ijtama'a ma'a adhiyatihi lahum bi lisanihi adhiyatuhu lahum bi yadihi fa hadha su'un ala su'in wa sharrun ala sharr shi babu shakka wannan hadisi yana bayyana narkon azaba da Allah ya yi alkawari game cutar da makwabtansa sannan kuma idan ya hada da cewa bayan cutarwa halshe din nan kuma yana cutar da su har ila yau da ainihin wato hannunsa ta hanyar sata ko makamancin haka, to wannan kuma ya haɗa mummuna akan mummuna ya kuma haɗa sharri akan sharri. Wai za kana haza wa'idun litilkal mar'ati ma'ama inda min amalin salihin walam tu'zi jiranaha illa bi lisaniha. Wannan mata da aka ambata an ce tana da ayyuka nagari, tana da kirki, tana da kaza da kaza amma aka ambaci cewa tana cutar da makwabcinta da hannunta abuwan da halshenta sai aka faɗi wannan narkon azaba gare ta to me kake tsammani fa kaifa biman qallat a'maluhu salihah to me kake tsammanin wanda shi bai ma yin wani aiki na kirki din wajtama'a ma'a adhiyatihi lahum bi lisanihi adhiyatuhu fa kaifa biman qallat a'maluhu salihah falam yakun min ahli qiyam layl shi baya sallah da daddare wala siyami naharin baya azumi da rana wa ma'a zalika yu'zi jiranahu bi lisanihi wa amalihi amma kuma yana cutar da makwabtansa da halshensa da kuma hannunsa wa qalu an thaniya ita ko mace ta biyun aka ce fulanatun tusalli al-maktuba ita iya abin da take tana kula da sallar wajibi fa hiya laysat ma'rufatan bi qiyam al-layl bata share da cewa mai sallar da rabaci wa tasaddaqu bi athwarin tana ainihin wato yin sadaka da dan abin da ya saura gutsatsari wa fi riwayati li Ahmad lafzi li Ahmad bi athwarin min al-aqiqi dan gutsatsarin cikui abin da ya saura dan kanzo da ya saura haka yabo a cikin riwayar Ahmad a lamba hadisi na 9675 ai qita'un qalilatun min al-aqiqi yace lakinnaha la tu'dhi ahadan sai dai ba a santa tana cutar da kowa ba kafatan nafsaha ta kiyaye kanta hafizatan lisanaha ta kiyaye harshen ta wa yadaha da hannunta wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace hiya min ahli aljanna yace dai ta aljanna ce wa hadha fihi aidamu thawabi man sana lisanahu wa kaffa yada wannan yana nuna girman ladan mutumin da ya kiyaye harshen sa da hannunsa wa qad damina annabi sallallahu alaihi wasallam liman kana bi hadhihi sifa dukhul aljanna Nabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da wanda yayi haka to dan aljanna ne. Fa an Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama qala idmanu ila idmanu li sittan min anfusikum adman lakum aljanna. Yace ku kiyaye mana abu shida ni ku in kiyaye muku ni kuma na lamunce muku aljanna. Nabi sallallahu alaihi wasallama yace ustuqu idha haddathtum in kun zo magana ku faɗi gaskiya wa aufu idza wa'adtum in kun dauki alƙawari ku cika wa addu idza utitum in an ba ku amana ku rike ta wa hafizu ala furujikum ku kiyaye al'aurar ku daga zina da luwaɗi da sauran barna wa ghuddu absarakum ku rintse idanunku daga ganin munanan abubuwa wa kufu aidikum kuma ku kame hannayenku ai an idha'in nasi ku kame hannayenku daga cutar da mutane wal jaru min babi aula wanda ya fi cancanta a kiyaye hannu daga cutarwa cutarwarsa babu kamar makwabci wannan hadisi al-Imam Ahmad ya rawaito shi a cikin Musnad lamba hadisi na 22 da lamba 775 da Ibn Hibban a cikin sahihin sa lamba hadisi na 271 Sheikh Al-Albani ya inganta shi wa Nabi Musa radiyallahu anhu qala haddathana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya karantar da mu inna bayna dai sa'ati laharja in an kusa tashin alkiyama za a samu yawan kashe-kashe yawan kisan kai qala qultu ya rasulullah wa mal harju yace manzo Allah me ake nufi da alharj qala alqatlu yace yawan kisa fa qala ba'dul muslimin sai wani ya tambaya yace ya rasulullah inna naqtulu al'ana fil amil wahid min al mushrikin kaza wa kaza yace to ai ko yanzu ma muna kisan tunda gashi muna ta yakan mushrikai muna ta kashe su fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce ai ba abun ba yadda kake tsammani bane laysa bi qatlil mushrikina ba ina magana akan kashe kafirai ba walakin yaqtulu ba'dukum ba'da a'a ku musulmai ne za ku fara kashe junanku hatta yaqtula ar-rajulu jarahu har a wayi gari mutum ya kashe makwabcinsa wabna ammihi ya kashe cousin ɗinsa wa za qarabatihi da ɗan uwansa قال بعض القوم يا رسول الله ومعنا أقولنا ذلك اليوم يا منزا الله to a wannan lokacin ko ba mu da hankali ne fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah yace la tunza'u uqulu la yace ba haka ba tunza'u uqulu aktharin zalika zama aktharu akthari zalika zaman za a cire za a cire hankalin mafi yawan mutanen wannan zamanin wa yakhlufu lahu haba'un minan nasi a wayi gari wanda suke jagorancin mutane wasu shashashai ne cikin al'umma la uqula lahum wanda ba su da hankali haba'un mutane marasa tunani marasa daraja wani hadisi ibnu majah ya rawaito shi a lamba hadisi na 3959 a shekul albani ya inganta shi hadha hadithun thabitun an nabiyina sallallahu alaihi wasallama wannan hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fihi bayanu anna sa'ata la taqumu illa ala shirar yana nuna mana cewa kiyama kafin ta tsaya sai ya zama cewa mutanen banza sun yawa su ne suka cika gari wala taqumu illa ala misli hadhihi alhal kiyama ba ta tsaya ba sai an koma irin wannan zamani na kisa ba ji ba gani ba hankali babu babu dalili fa yablughul mablaga bil jahri har ya kai wato matakin a samu makwabci as-su'i mummunan makwabci ila an yaqtula jaru ya kashe makwabcinsa wa an yaqtula akahu wa qaribahu a samu mutumin banza ya kashe dan uwansa da makusancinsa wa hadha idafatan ila ma huwa min al udwani aladdami almuharrami bi ghairi haqq wannan bayan wato ta'addanci akan jini wanda yake na na na na, na haramci baya ga haka fihi intihakul fihi intihakun li hurmati aljawar akwai wato keta alfarman makwabtaka wal qaraba da kusanci fa huwa uququn akwai sabawa a ciki wa qati'a da yanke zumunta wa sharrun akwai sharri a ciki wa su'un akwai mummunan yanayi wala yasilu ila dhal ila hadha illa man nuzi'at uquluhum wa ushribul fitna min sufaha'il ahlami wa amsalil an'ami babu wanda za su kai ga haka sai wanda suke wawaye sakarkaru waɗanda suke an shayar da su fitina an cire hankalinsu sun zama amsalil an'am sun zama kaman dabbobi kaman tumaki da awaki allazina yamruquna min ad-dini za su zama masu ficewa daga addini kama yamruqu sahamu min ar-ramiyya kamar yadda kibiya ke ficewa daga bakatta hatta yakhruja akhiruhum ma al-masih ad-dajjal fi akhir zaman na karshen su zama sune tawagar da za su bi dujal a karshen zamani wa nabi hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الله يجي قال رجل يا رسول الله إن لي جارا يؤذيني يجي يا من ذا الله إنا دون مقبتي أنا تشوتدني فقال سيا النبي يجي انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق كجي جدنك كقواشي كاينك كساس أباكين هنيا كسايا فانطلق فأخرج متاعه يفتد دكاينشي كمان مي قورا يبقى أباكين هنيا fajitama annasu alaihi sai mutane suka taru faqalu ma sha'anuka cewa na zaka tashi ne zaka yi parking ne qala ma sha'anuka qala li jarun yu'dhini wallahi ina da makwabci ne yana cutar da ni fa zakartu lin nabi sallallahu alaihi wasallama sai na ba annabi labari fa qala yace in talik fa akhrij mata'aka ila at-tariq yace ka je ka fitar da kayanka zuwa kan hanya faja'alu yaquluna allahumma la'anhu allahumma akhzihi sai suka fara cewa Allah ka tsine wannan mugun makwabci Allah ka tabar da shi fabalagahu sai labari ya iske shi shi wancan mara kirkin fa atahu fa qala irji ila manzilika yace ya kai makwabcina ka yi hakuri ka koma gidanka fa wallahi la uzika bazan ƙara cutar da kai ba na rantse maka da Allah rawahu al-bukhari fil adab al-mufrad a cikin lamba hadisi na 124 da isnadi kyakkyawa qad yablughu al-adha min al-jari mablagan la yuhtamal wannan yana nuna mana cewa za a iya samun makwabci wanda cutarwarsa ga makwabcinsa za ta kai matakin da mutum ba zai iya jurewa ba saboda haka fa yuttaru jaruhu ila shikayatihi ila waliyil amr har ya kai ga dole sai ya kai ƙararsa gurin shugaba hatta ya kuffa azahu dan ya tare masa zaluncin wancan azalimi fa hadha rajulun qala lin nabi sallallahu alaihi wasallama inna li jaran yu'dhini yas'alu madha yasna Nabi sallallahu alaihi wasallama aka tambaya ce ya manzan Allah makwabci na yana cutar da ni wato yana so a gaya masa me zai yi ya zai daga wannan ya fita daga wannan kunci da makwabcin shi ya saka shi fa qala lahu nabi sallallahu alaihi wasallama sadaka manzan Allah ya ce mishi in talik fa akhrij mata'aka ila tariq ka je ka fitar da kayanka zuwa kan hanya fa talaka fa akhraja mata'ahu ai min ajli izhari shana'ati amalihi wa mablaghi adahu wato dan ya nuna irin da damuwar da yake ciki da irin cutarwar da wancan bawa mai mugunta yake masa fa akhadha an-nasu yad'una alaihi mutane ku suka yi tama wancan mugun bakar addu'a fa atahu jaruhu sai ya kuzo wa qala irji ila manzilika fa wallahi la u'dhika ya roke shi ya koma gida cewa ba zai ƙara cutar da shi ba fa arshadahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila amrin yastati'u an yatakhallasa bihi min adhiyati jarihi kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiryatar da shi zuwa ga abin da zai yi ya ainihin wato tsira daga cutarwar makwabcinsa min aziyati jarihi bi an yata bi an yaftadiha amruhu inda nas wato a tona asirinsa a cikin mutane fa ya kuffa azahu daga nan zai cutar da shi ومن يشتد أذاه لجاره حتى يضطر إلى يضطره يضطره إلى خروج من داره من الأمور المؤذية مؤذنة بهلاك المرء duk mutumin da ya zama cutar wadda yake wa makwabcinsa ta kai zuwa ga lokacin da har makwabcin ya ji cewa gara ya bar gidan gara ya nisance shi ya fito da kayan shi waje to wannan yana nuna cewa shi wancan mai cutarwan babu shakka ya kai matuƙa wajen halaka ana bi amir alhimsi kala kana saubanu ya kulu ma min rajulaini ya tasaramani fauka salasati ayyami yace babu mutane guda biyu da za su yi gaba da kiyayya fiye da kwanaki uku fa ya haliku ahaduhuma ɗayansu ya zo ya mutu famata wahuma ala zalika har su zo su rasu akan haka minal musara'ati wato suna kan wannan kokowa da rigima da juna illa halaka jami'an wace sun halaka gaba daya kuma min jarin yadhlimu jarahu yace babu wani mutum da zai cutar da makwabcinsa wa yaqhirahu wa yaqhuruhu ya tirsasa mishi ya dame shi hatta yahmilahu zalika ala an yakhrija min manzilihi illa halaka har ya kai ga ya tirsasa mishi ya bar masa gidan to sai ya halaka shi wanda ya wannan mugun aiki wannan asali yana cikin al'adabul mufrad a lamba ta 100 28 ai ma'ana anna min asbabi halakil mar'i wa khusranihi an yu'dhiya jarahu yaqhirahu bihaysu yakhruju al-jaru min baytihi maqhuran daga cikin abin da zai jawo mutum halaka ya cutar da makwabcinsa hay tarsa samu shi barin gidansa bi sababi adhiyati jarihi lahu saboda cutarwar da yake masa fa yabhasu an maskanin akhara yudi ilayhi ya'wi ilayhi la yakunu fihi adun yu'zihi har ya fara neman wani gida inda zai koma inda babu cutarwa fa shari'atu ja'at bitta'kidi ala hifdhi haqqi hifdhi haqqil jari shari'a ta zo da ƙara ƙaimin zance game da kiyaye haƙƙin makwabci wa tahrimul isa'ati lahu da haramta cutar da shi aw li itida'i alayhi da haramta ta'addanci akan shi wa awsat bihi khairan shari'a ta ja kunne cewa a aikata makwabci alkhairi wa ikraman ihsanan wa ikraman tace kuma a mushi karamci wa kullama qarabat darul jari azma haqquhu wa ta'akkad isan da gidan makwabcin ya ƙara zama kusa to haƙƙin sa na ƙara girma ana Aisha ta radiyallahu anha qultu ya rasulullah inna li jaraini fa ila ayyihima uhdi ina da makwabta guda biyu wane a cikinsu ya fi dacewa na baiwa kyauta Kala ya ce, Ila akarabihima min kibaba, kiba wanda ya fi kusa da ke ƙofar gidansa ta fi kusa da ƙofar gidanki. Rawahul Bukhari, Imamul Bukhari ya ruwaito wannan hadithi a cikin asahi ɗinsa a wurare fiye da ɗaya. Ai, idza kanat alhadiyatu la takfi illa li jarin wahid idan abin da kake da shi da zaka bada kyauta ba zai ishi mutum fiye da guda ɗaya ba amma idza ka shine zaka ba mutum ɗaya sai ka duba mafi kusa da kofarka amma idza kana takfi li akthar min jarin fa innahu yuti minha man tayassara lahu min jirani idan za ta wuce mutum ɗaya to sai ka ba duk wanda ya sawwaka wanda Allah ya cishe shi wa an alqama ibn bajala ibn ibn zaid qala sami'tu abu hurairah radiyallahu anhu yaqulu sayyidina abu hurairah yace wala yabda'u bi jarihi al-aqsa qabla al-adna kaka fara da makwabci na nesa kafin na kusa walakin yabda'u bil adna qabla al-aqsa zaka fara da na kusa kafin na nesa wannan ma yana cikin al-adabul mufrad na al-imam al-bukhari a lamba hadisi na 110 fa idza kana indahu hadiyatun wahidatun la yursiluha ila jarihi al-ba'id wa yatruku jarahu al-qarib idan mutum yana da kyauta da zai bayar abu kuma ba zai isa mutum biyu ba to kada ya aika wa na nesa ya bar na kusa bal yabda bil adna fal adna ya fara da na kusa sannan na kusa wa yabda bil aqrabi baban ya fara da wanda kofar shi ta kusa da kusa da kofar shi wa an walid ibn dinar an al hasan annahu su'ila an al jari fa qala an tambaye shi game da ina ne abin nan haddin yawan makwabta iya ina ne yawan makwabci qala 40 daran amamahu gida 40 a gaban gidanka wa arba'ina khalfahu gida arba'in a bayan gidanka wa arba'ina an yaminihi gida arba'in a damanka wa arba'ina an yasarihi gida arba'in a hagunka rawahu al-bukhari fil adab al-mufrad bukhari ya ruwaito shi a cikin al-adab al-mufrad a lamba na 109 ai arba'ina dara min al-jihatil arba wato gidaje 40 ta kowane fuska guda hudu min al-amam wal khalf wal yamin wal yasar gaba da baya da dama da hagu wa idza kana haula'i kulluhum fi adadil jirani farubbama la yastati'u an yasila naf'uhu ila kulli haula'i idan duk waɗannan gidaje 40 ta kowane kusurwa cewa suna cikin lissafin makwabtanka to yana da wahala a ce ka iya gamsar da duk waɗannan saboda haka lizafa innahu yabda'u bil adna fal adna saboda haka aka ce ka fara da na kusa kafin wanda yake kusa wa an ibn umar radiyallahu anhu ma qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu kam min jarin muta'alliqin bi jarihi yawm al-qiyamati yaqulu ya rab hadha aqlaqa aglaqa babahu duni famana'a ma'rufahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai makwabta da yawa ranar alkiyama za su makalkale su kama wuyan makwabtansu a gaban Allah su ce ya Allah wannan mutumin makwabcina ne yana da wadata ina cikin bukata ya rufe kofar shi yana da abinci bani da shi a gidana ya hana ni yana da yadda zai taimaka mini bai taimaka mini ba fama na'ama arufa ya ki ya taimaka mini za su kawo karan makwabtansu gurin Allah subhanahu wataala wannan ma Imam Bukhari ya rawaito shi a cikin Al-Adl Mufrad a lamba hadisi na 112 da isnadi Hasan Al-murad bi ghalqil babi dunahu ay fi hali ihtiyajihi ilayhi wa wujudi fadlin min az-zadi abinda yake nufi shine an rufe masa kofa shine sanda yake da wata bukata kai kuma kana da abin da yafi bukatarka ka hana shi fayamna ujarahu minhu ka hana makwabcinka wa yaglaqu wa yagluqu babahu dunahu kuma ya rufe masa kofa ya hana shi ya rufe masa kofa ya hana shi fa yashkiyahu ila Allah liman zai kai karansa wurin Allah saboda liman ihi ma'rufahu ya ki bashi abin da ya kamata ya bashi ma hatiyajihi ilaihi kuma gashi yana da bukata wastigna ajarihi anhu shi kuma ya wadatu amma ya ki bawa makwabcinsa وعن عبد الله ابن المساور قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يخبر ابن الزبير يخبر ابن الزبير يقول ناجى عبد الله بن عباس الله يقرا masa yadda shi da mahaifinsa yana baiwa ibn zubair Allah ya kara da gare shi da mahaifinsa yana bashi labari yana cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzon Allah yana cewa laysal mu'minu alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i'un bashi da cikakken imani mutumin da yake cikin ƙoshi amma makwabcin shi ya kwana da yunwa wannan ma yana cikin al'adabul mufrad lamba hadisi na ɗari da goma sha biyu sai yake cewa fala ya juzu lil jari an ya nama shaba'anun baya halasta ga makwabci ya kwana a ƙoshe wa inda hu fadlu zadin yana da ragowar abin da ya aje a sto ɗinsa sun ma ya turku jarahu ya namu jaya amma kuma ban makwabcinsa shi kuma ya kwana da yunwa ba huwa ya alamu bihi kuma yana sane cewa ga makwabcinsa nan ya tadawwaru ju'an yana kukan yunwa wala yubali bihi amma ya ki damuwa da wannan damuwar makwabcin nasa ya je ya kwanta ya bacci wai shi ya koshi alalin makwabcinsa ba shi da abin da zai ci yana cikin yunwa wannan fi huna li kamalil imanil wajib da aka ce la yu'minu anan wato laisal mu'minu ba mumini bane ana kore cikar kamalar imani ne falayun fal imanu illa bi tarki wajibin ba a kore imani gaba daya a ce aslul imani mutum ya rasa shi sai in ya ba abin da yake wajibi ne fa fihi anna min al muharramati an yamama al mar'u wa indahu fadlu zadin wa yatruka jaruhu jarahu bi baiti yabitu ja'ian yana nuna cewa daga cikin abin da aka haramta an yana mar'u mutum ya kwana a gidan salami lafiya wa inda hu fadlu zadin yana da ragowa abinci wa ya turuka jarahu ya bitu jaya amma ya bar makwabcinsa shi kuma ya kwana da yunwa amma idan lam yakun indahu min zadi illa ma yakfihi wa yashbi'ahu idan ya zama shi bayi da ƙari akan abincinsa iya buƙatarsa ce ta ranan abinda zai ishe shi wa yashba'u wa yushbi'u waladahu abinda zai ishi ƴaƴan shi ne fala yalhaquhu ismu to anan ba shi da laifi da za a kama shi da shi wa ana bi hurairata daga sayyidina abu hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa ya nisa almuslimat la tahqiranna jaratun lijaratiha walau firsana shatin nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa ya ku matan musulmai kada wata mace musulma ta rena abin da za ta samma makwabciyarta wanda suke gida ɗaya ko compound ɗaya ko anguwa ɗaya ko jerin gwanan gidajen wani hostel ko kwatas ta rena abin da za ta bata walau fir sina shatin ko da kuwa a ce kofatan akuya ne wanda za a dafa a cikin ganda kofato wanda ba ci ake ba wanda aka dafa shi bisa kuskure tunda ba a cin shi ko to ko da wannan ne ka tare ni cewa in ta bata zai amfane ta wannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim Bukhari a lamba hadisi na 2566 Muslim a lamba hadisi na 1030 ai ma'anar haka la tastaqilla shay'an kar ta raina abin da za ta bayar min ma tuqaddimuhu li jaratiha abin da za ta iya ba makwabciyarta min ta'amin aw hadiyatin aw nahwi zalika na abinci ko wata kyauta ko na abu makamancin haka hatta law kana qalilan ko da dan kadan ne aw yasiran ko dan hikin nan fa alaiha Allah tahqiru kar ta raina wa firsan firsan ko firsin firsan shati huwa zifluha huwa zilfuha shine wato kofato ai walau kana amran yasiran laysa lahu tibarun inda kafirin minan nas wato koda wani abu ne dan kankani wanda ba yi da wani kima a idan mutane da dama zai wuya a ce wani mutum yana ganin wato kofatan akuya a matsayin wani abu mai daraja ko wani abu da za a ci a matsayin abinci ko wani abu da za a iya baiwa wani wannan duka ba abin kallo bane sai aka yi kwatance da shi don nuna mubalaga akan wannan kwatance cewa ko da ɗan abu ne ƙanƙani irin wannan to kada ta ji kunya ko ta ji nauyin bayar da shi abin da ake so dai ta bayar don Allah kuma ta sarin cewa ladanta yana gurin Allah Ubangiji shine ke karɓa shine kuma ke bada lada kuma shi ya umarni da a kyautata ma ainihin wato makwabta da shi da manzansa alaihi salatu wassalam za mu dakata a nan saboda ƙuryar lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah wanda zai zama na goma na ashirin kenan sai mu tashi a sabuwar gaba game da kafalatul yatim wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullah